الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درم على هنين ثلاثين قوة الربيع الآخر shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya a darasi na sittin da ɗaya za mu tashi darasi na sittin da biyu hadisi mai lamba ta ɗari uku da hamsin da hudu shafi na ɗari da ashirin da biyar sabon baji da yake cewa babu ma ya kolo idan kana ci ɗauko ko ci gaban wancan babin da muka tsaya a kai a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da aikatawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu malaiki babu ma ya kolo idan ka da ake tsawo babin da yake magana a kan abin da mutum zai faɗa idan hancin takalmin da ya tsinki kana cikin tafiya sai hancin takalmin da ya tsinki kamar da muka faɗa komai a rayuwa na ba alaihi salatu wassalam komai duk motsin ka da 24 hours kana da abin da za ka yi wanda annabi ya koya shi ne hikimar da ta sa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ko iswatun hasana hakika abun koyi ya tabbata a kanku ga manzo tsira da abin da Allah tabbata a gare shi kyakkyawan abun koyi amma ba kowa ne zai da ba annabi kadai ba sai Allah ya kawo shirin birin wannan ayoyi ne za su sa ne da dabbobi da tunani zai rika ganin cewa ko shakka ba har kiyama ta tashi ba za a gushe ba ana cikin sabani sannan kuma a wannan sabanin Allah zai zaɓi waɗansu waɗanda yake so ya basu akan dini kamar yadda aya ta faɗa a suratul hud wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk sai Allah yake wani dalika khalaqahu amma ba da haka ba za ku ga ai ba bai kamata bin dace a yi musu da jahiliya a tsakanin musulmi na cewa annabi kada ya kamata abu ba bai kamata ba yawwa kawai abin da zai janyo wancan ayoyin da hadisai da annabi ya faɗa dole ne sai an cika su sun ji tara ga ana ta samun wannan sabanin wani yanzu ne kaza kawai da tunaninsa amma lafiyayyen hankali wanda bai gurbaci da komai ba idan ka ce ma annabi alaihi salatu wasalam kadai ya kamata a bi zai ji gaskiya ya gamu domin duk musulmin duniya an ka tambaye su waye ya fi kowa a bayan da Allah ya aiko a mutanen da Allah ya aiko akwai wuri alaji dan bata akwai wuri alaji an gane ko saboda haka kowa kadan da yake musulmi ne har mu'min al muslim zai ce ma annabi to amma gurin aiki anan za a samu bambanci kuna kallo abubuwa da suke ta faruwa kamar yadda na faɗa karatun nan ku zai fata bin da kenan wannan sabanin fa da kuke gani ba za a dina shi ba domin alƙawarin Allah ne zai cika shedan ya rantsi shedan ya rantsi sai ya ja mutane ya kai su wuta to sai ya za su shiga ba ya haka ba amma ya hankali da biye dan Allah yanzu har ya kamata ya zama wani abin tattauna wani ya zo ya ce kawai gaba ɗaya ne da komai ba sai ƙur'ani kuma wannan ya zama wani abin tattauna a cikin musulmi haba kawai ka rika ganin wasu ara a gara'i kuma wai musulmi wasu ɗaya suna tattauna wannan abu haba kawai alkawarin Allah ne zai cika domin duk mai hankali da lafiyar hankali ya san cewa ba yadda za a aiko ba wai a aiko kai ne yanzu a matsayin ka na injiniya kana da yara kawai gurufin din su kai kowanne da aikin su masu zuwa su kaza daban masu zuwa ko ina ka sa musu shugaba jagora ba yadda za a ce wai aikin ne yana tafiya wanda ka tsora jagoranci baya umarni baya hannu in ba ka kullum shi ne za a rage ba aiki kuma da an zo biyu za ka tuhuma cewa ne za a yi kaza shi kuma zai bayani wani sai da nace karye kaza amma yi kaza wannan duk bayanan iya na ka aikin jira a ɗan bangare guda ka yadda da wannan amma annabi da ya zo duniya shi shiru kawai yayi shi shiru yayi kai wannan irin hankali ne da kai shi shiru yayi a gidan ka yanzu da kai ga zauna duk hakurin ka shiru kake a dole sai kana umarni kana hari akwai abin da kafin ka tara kana magana har yau ba gyara ba eh shi za lokacin ka jiyo ba ta ka tana zatsawa kullum sai na gaya muku sai kai dariya domin kai ma kullum gaya maka eh da su da yaran abu ɗaya ne kana yi da su suna yi da su haka ake to shi sa rayuwa annabi alaihi salatu wasalam to amma da ne a duk mun gamsu da wannan cewa annabi alaihi salatu wasalam shi uwa uba jagora banda wannan yan mutanen da suka fito yan qur'ani kawai a dawo a cikin gida dangane da wanda ke zama da cewa a ɗan aiko annabi alaihi salatu wasalam to abin tambaya shine annabin nan da Allah ya aiko yake shekara 23 yana koyar da almajiransa abubuwan da ya zo ya koyar ka gama da su su ba ka gama da su ba to shi sa mahallin kai da nake so ku kalla aya in muna ji aya mu rika tadabburi gaban za ka kalla cewa ya lagar kana na kun fi rasulullahi uswatul hasana da an ga iya nan shikenan wani zai ce ai kawai da na ka bada sai Allah yake ba kowa ne zai iya ba sai wanda yake wani sai yake ni man kana yarjullahi wal yawmal akhir ba kowa ne zai da ba annabi ba ai koyi da shi cikin komai ya zama ran mudin dinka sai wanda yake fatan haduwa da Allah madaukakin jirgi yake kaunar Allah yake son lahira sannan da yake wa zakar Allah kafira sannan yake ambatan Allah da yawa to wannan ba wannan muke biya ji ambatan Allah da yawa ka sanya ake shiga masallaci ya annabi ko in zaka fito ya kai an Allah ya ce goyi da shi a komai to da yake masallaci ya yi shiru yayi ka shiru yayi ba da zai fito shiru yayi da zai shiga gidansa da zai fito da zai sa kaya zai tube wannan rayuwar ta ta gaba sai ake so mu kai kuma shi ta ake koyarwa shi za malam da yi za wani zafin suna amal da yomi wallaila aiki dare da yini dare da yini kwan kalan shi na rana ɗaya shi zai tafi da rayuwar ka gaba ɗaya domin kullum dare da yini ba wani rana da za a ce dare ne jalla in dai ba kiyama su ta ba ko rana ce jalla to wannan shi ne abin da ya kamata lallai mu kalla to kaga wai hatta ka karbi ka iya dinki akwai abin da annabi ya koya ba da kai ta jiya ba قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا قتل بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مال ابن السني يجي مال موسى أبو يعلى صاحب المسند يا كان تدشي شيما يجي لك مال موسى قتل bin Nusayri shi ma da shi malamin sa Ja'far bin Sulaiman shi ma ya biyo daga malamin sa Sadiq Sadiq al-Bunani kenan shi kuma ya biyo daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kan yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce yas'al ahadukum rabbahu hajatahu lallai ɗayan ku ya rika roƙon ubangijinsa buƙatarsa duk bukatar da ta zo to ka roki Allah wai za ka alda fasalillah haka aka ce wa ibnu abbas kullaha gaba daya duk bukatun ka koma gurin Allah hatta yasalahu kika na anali annabi ya hatta tsinkewar takalmin ka ka roƙi Allah idan ka da idan ya tsinke hatta cire wa hanki na takalmi idan ka da an ya tsinke shi ma ka roƙi Allah babu ma ya kulu idan ka da fiskahu har yau babu ne har yau قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عاصم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن الوضاح عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت شيء ما لم يكن السني yace malamin da sahibul hudna da abu ya'ala ya karanta da shi ma ya biyo daga malamin sa Muhammad bin Abdullah bin Nubayr shi ma daga malamin sa Hakim ibn al-Qasim shi ma daga jerin malamin sa Muhammad bin Muslim ibn al-Wazzah shi kuma daga Hisham bin Urwa shi kuma daga malamin sa Urwa ibn Zubair shi ne mahaifin nasa ana haifa daga nana Aisha matar Annabi alaihi salatu wassalam radiyallahu anha qalat Allah ya kara mata yadda take kan la kullu jin ku roki Allah komai a cikin ka take har tsinke wata kan fa inna Allah azza wa jalla domin Allah ne girma da buwaya in lam yusirhu lam yatayassar idan bai sauka kima ba ba za ka samu saukin ba a komai Allah bai kawo ma sauki ba za ka samu sauki ba saboda haka a nemi saukin a gurin Allah babu ma ya kulu idza zakara ni'amal ni'amal lahi azza wa jalla babu da yake magana akan abin da zaka faɗa idan ka tuno ni'imar Allah kawai ka gode wa Allah kawai ka shi da mutunci Allah na gode ba kawai yana da jiki a wannan wajen in dan kungila ne kai kai kungila guda ɗaya ko biyu a ba ka mai kungila ba amma kana da rubun asirin da duk abin da ya zo ta tv ne wuce ko mai kai kawai in ka tuno ka gode wa Allah ko kuma wanda kake ciki ita ne ba قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن ابي الرجال قال أنبانا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن شريك بن بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالني ابن السني يأتي ماله محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال يا كان جدي shi kuma ya biyo daga malaminsa Muhammad bin Ma'mar shi ma ya biyo daga malaminsa Abu Asim shi ma daga malaminsa Jabi bin Zikr shi ma daga malaminsa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yake kare rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne ma da amallahu azza wa jalla ala abdihi ni'matan babu wanda zai gode wa Allah ne girma da buwaya an gane ku wato dangane da wata ni'ima da yi wa wani bawansa babu ne ko kuma ma da amallahu azza wa jalla ala abdihi ni'matan Allah madaukakin sarki bai taɓa yin wata baiwa ga bawansa ba wata baiwa ta musamman da yi wa wani bawansa kuma duk ɗan adam da gani yana da baiwa sai dai kawai wasu da yawan mu za ga mutum ya kai har jami'a ya gama jami'a amma bai san me yake masa ba saboda bai taɓa zo kansa su wata analysis ba gaba ɗaya su ba kansa ne zan baiwa sa wani har yanzu bai bai da aiki kuma bai bai da sana'a da yawa yanzu na ka ɗauko matasan mu da yawa wannan wanda suke sun wuce marhalar nan kyau hudu ma kasan bakwai bakwai bakwai har yin psychology ya yi suna fadar shekara bakwai bakwai bakwai har arba'in da biyu sai da suka kawo wannan psychology suna cewa wannan bakwai ta farko ta biyu ta uku dama ai addini ana gaya malaman tarbiyya cewa addini ku saba'an la'ibu saba'an sa'ibu saba'an kaga bakwai bakwai idan da ɗaya lokacin da aka yi la'ani wa ɗanka sha hudu farko zuwa sha bakwai wannan lokacin ake so ka jawo shi a jiki don a lokacin duniya take kokarin da zai yi to shi ga mai na kusa da kai a lokacin ne za a yi wa yaki da niku za a haɗu da ɗan ɗan bana bakwai hadisi wannan gaba da saboda haka arba'in da biyu suka ce in ya tsallake ishirin da ɗaya Allah ya taimake in tsallake ishirin da ɗaya in tsallake ishirin da takwas to akwai wata tana nan a gaba ita kuma ita kuma sai an zo talatin da biyar ƙarfi ya gama fita suka ce bakwai ta biyu hamsin gaba na ƙaruwa da ya ji arba'in da biyu kuma ba isa ba a nan gaba ko ya ja ko ya a lokacin za a ga wani ya yi karafi ya kai sai ga wani da ba ruwan da jajin jiyan sai ga arba'in da biyu ba sai ga ya fara kuma duk wanda yanzu suke wannan yanzu masu wannan shekarun za su yi iya hararo wasu abubuwa za ga wani abokin ku kawai yan arba'in daga arba'in da biyu zai koma shan shata wani kuma daga arba'in da biyu sai ga da baya bari biyu mu ya siya bai yanzu yana sa hula ya fara jan kansa masallaci kun bai da da ko wannan arba'in da biyu ita ma tana da muhimmancin da talatin da biyar zuwa arba'in da biyu daidai zurfin arba'in da biyu gabace ne muhimmancin da to idan idan mutum ya kansa to wata analysis ya gano Allah ya yi baiwa ta kaza sai amfani da ita sai ga kuma ya mori rayuwarsa ya amfani kansa ya amfani al'umma amma yanzu a zuwa ba da takarda a ce da Allah ba ne ka iya ne ka iya kawai mutum ya shi a yadda ya ba shi kaga da ba kai ko da kai haka zuwa su gondi kai da jiya ne su ne aikin banza kai Allah in dai ba za ka iya gano mai ka kwari ba to kawai aikin banza kai wani lokacin ba da lantara zai zo kawai ya rubuta wani abun akan allo wani traffic ne ko bai rubuta ko wani zuwa ce ko ko lokacin rika gaya ma cewa wannan traffic din ya kunshi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai wannan aiki kama mun kun zan yanzu waɗanda mayan kofi and testing ni za ba a ganin daidai ko mun yi da biya da ya kamata yawwa shi za na gaya muku dakta ni dukan dakta yana faɗa nan nan da gurin jira gurin zaman sa shi lektoci yake karantarwa suke gina da wanda da yayin ma'anar suna yi rahotar zai zo na yi dakta yana da kai kana ɗalibai ba ka zuwa kuma ka ina da ɗan ƙuyen nan da ake kana ƙarsa sai je zaki ya ce ai yaran nan ba su ma kure ni ba zan yi wani zaki ya ce ina abin da nake da shi har yau ya ce ba ta tambaya ni kai ba ta iya ba da amsa haka yake ya ce ba wallahi ba na wani zaki ya ce ɗan ilimin da na riƙe ya ce ba ta zuwa ma inda muka ballanta na mu zai yi ba sai ana tambaya na da ba yake wanda ka ba su ma ba ta rikewa ba su san da ba ba a iya wa halan da ya ba su ko da bakin da yake faɗa wallahi yake so yake juya ba ta kan da loko sab to shi ne yake cewa ba wani Allah madaukakin sarki ne girma da buwaya bai taɓa yin wata ni'ima akan wani bawan da fa kana sai bawan yace alhamdulillahi rabbil alamin kawai ya kalli yanzu je ga giri wani bawan Allah satin nan yake cewa Allah wani gini ne ke na ji na girin nan zai ce wani ne ko na ce wannan girin sai ne jama'a da duk kan da gani da gode wa Allah to shi ne irin wannan alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai kawai ka kalli cewa wannan abin yanzu ni ne to me duka ya shiga yawwa ya shiga illa kan da da da khairan mimma akaza ba ce sai an baki khairan mabiya mabi alkhairi mabi alkhairi fiye da abin da aka karba fiye da kai alkhairi abu in ko nawa ya kaje in ya kaje goma to sai an baki fiye da wannan goma to kun ji dama kuma wannan ko hadisi ya yi ko bai ganta ba aya ta cewa da ita kartum da shi da nan sharadi in kun gode mun zan kara mu ai ko ne in kana so ne banka ya baka ko ji kake hadawa da ka je ka za a tambar biyu kace in ji na jiyo wannan karkare na karkare na alhamdulillah wallahi za ka yi ka kuma shigo da guda biyu ka zuba ba shi ne zai ba ta jan kan yau da zai da shi ko to kana yi ga gode wa Allah shi sai shiga na eh wala hu khairu min ko ashru amsalih to da aka gode wa shi a kiyaye babu ma ya kunu da jami'i da afat babu da yake magana akan abin da zaka faɗa dan tun kuɗi aibu duk wani abin aibu shi ne afat dan tun kuɗi aibu me za a ce don Allah ya kawar mana da wani aiki ko wani iri kana da Muhammad bin Abdullahi المتقي على المتقي على المتقي في المتقي في قال حدثنا حماد بن الحسن عن أنبتا نعم قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني yace malamin sa Muhammad bin Abdullahi ya karanta da shi kuma ya je daga malamin sa Muhammad bin Hassan shi ma daga malamin sa Ambata shi kuma daga malamin sa Umar ibn Yunus shi kuma daga malamin sa Isa bin Awun kun gane jijiya na yi magana ta a karatun mu na la'allulu wal marjan ibn Awun din nan wanda muka ce wata ran da maman ta ce sai kira shi take wani sai dai na'am shine ibnu abdu da ya amsa kawai sai jiyo muryarta muryarta ta haura ta ta girma sai da yanta da duba ina duba da za littafin bayi biyu ya yanta ya ce wai dai ka fara cewa kada Allah ya kama ni da muryar ta wuce ta na ce to mu muryar mun guda nawa za mu abin nan ke a kullum cikin yadda bayi kake duk da ko ba ka bane yawa a ce gida ya dai ka daina amsa ka zama sun mun bukumu ibnu aun shi wai saboda muryarsa kawai ta hau ta zama sama akan tata amza abu na'am kawai wai zamu din ya aure na ta da yan gaba yi kafara saboda Allah ya ce fala ta kullahu ma ukki wala ta naruhuma kawai shi sai jire ga su ba yayi zabu shi kuma daga malamin sa Abdul Malik bin Zurara al-Ansari shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala inni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma na'ama Allah azza wa jalla ala 'abdi ni'matan ba wata nima da Allah ya girma da buwaya zai yi ga bawansa ya halka iyalai ne wa mali ko dukiya wa waladin ko yaya domin haka ce ahal kaga ayin mata ake nufi matakka kana da matsayi ba ku haihu ya halatta ce a iyali kuma ka amsa yawa su zai ce bai kun zai ce ma sha Allah la quwwata illa billah ya faɗi wannan kalmar ma sha Allah la quwwata illa billah fa yaradiya afatan dun al-maut idan Allah ya ma wata nima ka faɗi wannan baka rika jiji da kai cewa idan kun ka bane ka faɗi wannan ma sha Allah la quwwata illa billah bai radiya a abadan kuma wani aiki ya sauka akan abu Allah ya zubar wani aiki ya taba abun ka dole ne wani inda ba mutuwa ba wannan mutuwa ko dole ne ka ga wannan hadisin ko bai inganta ba kana da aya walau la idza khalta jannata ka qulta ma ja Allah la quwwata illa billah ko ka ga wannan aya cikin gadi ta yi ka ina ba dan ne lokacin da kake gona ka ana ga yawa nan ashabul janna din dan me yasa da kuka shiga gonar rubuce ba ga Allah la quwwata illa billah ba me yasa ku faɗa ba saboda ga kuka shiga guri Allah ya ma ni'ima to wannan kalma ake faɗa ma sha Allah la quwwata illa wato abin da Allah ya ga dama shi yake faruwa ba wani farki ba dabara sai da Allah kafin ku dawo Allah gaba daya kuma dama jin zuwa ce komai a samu total submission udkhulu fi silmi kafa komai ka ji mika wa Allah kai duk yake to za ka zauna lafiya babu ma ya kulu idan kila na hu gafaran lahu lak babu da yake magana akan abin da zaka faɗa an ce ma Allah ya ma gafara gafaran lahu lak laraba suna da wannan abun da yau da abu ce gafaran lahu lak eh addu'a ce قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا عامر بن عبد عن عبد الوهاب بن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال شيخ مالك ابن السني يجي مالك ابو عبد الرحمن شنيوا امام النسائي شما يجوز كما لمن Ahmad bin Abda shi ma daga jirin malamin sa Abdulwahi bin Ziyad shi ma daga malamin sa Asim shi ma daga malamin sa Abdullahi bin Sarjis radiyallahu anhu kan yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga annabi kira da mun Allah tabbata a gare shi inji Abdullahi bin Sarjis ya ga annabi cewa kan tu min da'ani je na ci daga abincinsa kun ji yake gafara Allah laka ya rasulullah shi Abdullahi bin Sa'id da ya abincin sai ya ce gafara Allah laka ya rasulullah Allah madaukakin jirgi ya ba gafara ya ma'aikin Allah talibi ne wa laka sai annabi ya ce kai ma haka da ba addu'a ki ita yake so yawa to sai yake a kuntu li Abdullahi sai na ce wa abdullahi ittagbara laka in ji mai ruwaya shi azim ya tambaye ni a kana nufin annabi ya yi nema ma gafara kala na abu yake kwarai walakum yake ba ni kadai ba da ku ku da ba ku gurin kuma nema muku gafara ثم تلا هذه الآية في كنت وأن آية في سورة محمد واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هذا أول حاجة النبي كلمة ka nemi gafarar da dabanka wani mu'mini da kuma ka nema wa mu'minai gafara wal maza wal mu'minati da mu'minai mata ta kowa ya shiga in dai ka zama mu'mini to annabi ya nema ba gafara shikenan hadisi ne kuma ingantacce babu ma ya kulu idza aznaba zanban to babin da yake magana akan abin da zaka faɗa in kai wani zunubi idan kai zunubi ليه؟ قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن المغيرة قال شيء ما له ابن السنية ما له أبو خليفة يا كلام جدي shi kuma ya biyo daga malamin sa Abdul Wali a Tayalisi shi kuma daga malamin sa Shu'ba Amirul Mu'minin fil Hadith shi kuma daga malamin sa Uthman bin Mughira shi ma daga malamin sa yace da bin rajulan na biyo wani mutum min bani asad daga kabilar banu asad yuhaddithu ana asma yana zantarwa yana kawo hadisi yana cewa daga asma'u aw ali asma ko abu asma wa rubbama qala shu'ba ina tsammanin shuba yace ibnu asma eh wato an ce ibnu asma ne ana aminci da abi dalib shi kuma ibn asma din ya rawaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya kara masa da kare yake kuntu idza sami'tu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an yanfa'uni Allahu azza wa jalla bima ja'a an yanfa'uni kuntu idza sami'tu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an na kasance idan na ji wani abu daga annabi tsira da amin da Allah ya tabbata a gare yanfa'uni Allahu azza wa jalla bima ja'a an yanfa'uni wanda Allah madaukakin sarki mai girma da kuwa ya zai amfanar da ni da abin da ya dama amfanar da ni a cikin wannan abin ko kuma Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da ni abin da ya so ya amfanar da ni da wannan abin da na ji hatta haddasa ni Abu Bakar na hannun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa Abu Bakar abin da sai na yi ke so ya faɗa a nan shine duk abin da na ji daga annabi yake to ina kokari in ga na amfana da wannan abu zan kokari in ga na amfana da wannan abin da annabi ya faɗa kuma yana ƙara nuna ma sai ina ali ba duk abin da annabi ya faɗa yake yayi ba domin wani baya nan haka yawa to sai dai duk abin da naji ina kokarin amfana da abin da annabi ya faɗa yace ana haka ta hada da ni abubakar wata rana sai na abubakar sai zan ta da ni an dari yace mun shi kuma ya ji daga annabi kaga sai na ali baya gurin annabi yayi wani abu wata daga abubakar sai na ali da kuma sai na abubakar gaskiya ya faɗa kana da yake ma min abdin yusibu zamban ku sani annabi ya ce ba wani bawa da zai wani zunubi fa yake wazau abin ya dame shi ya tafi alwala wa yusalli rak'atayn ya salla raka'a biyu duk lokacin da kai wani zunubi ya dame ka sai ka tafi alwala ka salla nafila raka'a biyu ba bari ne za ka biya ba kawai fatiha da sura fatiha da sura kai raka'a biyu gajeru ko dogaye ya rage naka saboda haka to daidai sun mai tafsirullah azza wa jalla li zalika dhanb sannan ka roƙi Allah mai girma da buwaya saboda wannan zunubin da kai kawai da ya yi sallama sai ka daga hannu kai sai wa Allah magiya ya Allah na yi kaza Allah kai ya mu illa gafara Allahu lahu fati duk wanda zai haka fati sai Allah ya gafarta masa saboda dama shi asali Allah baya so ya sa kowa a wuta wuta fa ba ta mu bace yawa duk wanda kaga ya tafi wutar tsabar kimi ne da rashin ji amma asali wuta ta kafare ce wata kunar na ce wa iddat lil kafiri wanda bai imani da Allah ba ya ka tare da wuta ita kuma aljanna wa iddat lil muttaqin an gane ku kuma shi ne ma ya fa'ala Allah bi azabikum din in shakartum wa amantum me Allah zai idan ya kora kowa da me zai karu in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima saboda haka duk wani ne shi afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim an ga wannan da yi an ce Allah uku tiriji am duk da haka sai Allah ya mutu a jiye ba za ku da ku tuba ba ku nemi gafara da duk da kuna cewa ina da da kuna cewa ina da mata duk da wannan abubuwan da kuke faɗa ba za ku dawo ku tuba ba kaga zagi kan zagi mun yi wannan magana da ku wanda ya ce wa Allah yana da mata da wanda ya ce wa Allah yana da ɗa kowa zagin Allah ya su ne amma ne ce wa Allah yana da ɗa ya fi zagin Allah zagin ya fi girma domin ba a samun da sai an sai an auri mata ita ko ba za tana iya auren mata ba kayi ba to zagin guda ɗaya ne a kan cewa Allah yana da mata zagin Allah ne amma guda ɗaya ake amma duk Allah yana da ɗa ko ba ce yana da mata ba biyu kai masa don ba a haihuwa ce da mata ka gani to shi ne ya karanta wannan wata lahadi aya ya karanta wannan aya yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya wani aikin zunubi aw yazlimu nafsahu ko ya zalunci kansa thumma yastaghfir Allah sanin ne mugafara Allah yadi Allah ghafurur rahima zai samu Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahima kuma mai jin kai ga aya cikin Ali Imran والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ya ce waɗanda idan fa'alu bayan da suke albasa au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu sai Allah ya ce bayan mutum yayi zulubin kuma zakarullah sai ya jira girman Allah wa takbaru lil zunubi ya ne mukafarar zunuban da yi sai Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to waye yake gafarta zunubai in ba Allah ba amma dai ne wala ne tsiru ba ka tsora ba ba tuban mu duru bane ka haje ka ji ya ci ɗaya ce bayan ya goge baki ya ce Allah ya tura ya ƙara na biyu to sai ya ce wala ne tsiru alama fa'al shi ma da yake ya tabbata ba wanda zai zunubi ya sallah da ta'ali ya karanta wannan ayoyi tawassuli da yake gurin Allah ba shi Allah ya gafarta masa kun ga dai hanyoyin tuba da yawa da yawa to shi ne yake shi ma hadisi ne ingantacce ta yi ba babu ma ya kulu man azna ba zamban ba da zambi babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa akan wanda ya ji ne bayan an kwana biyu kuma ke ne kuma jansa dan za ga wani ya tuba da wani abu an kwana biyu kuma sai ke ne kuma fuddo shi kaman mayan karfi ya kuma fadawa bayan ya yi kuma ya shiga damuwa domin in dai imanin ka na aiki batirin ba zuciyar ka yana motsi bai mutu ba in dai kai zunubi sai ka damu in dai batirin yana aiki sosai in dai kai zunubi sai ka damu to shi kuma wannan damuwar shi ma kansa tuba ne annadamu tauba amma idan kai zunubin ka ji ba komai to daga nan ainihin shi dan ya samu kwastoma ba wannan kuma ba ya riga ya samu kwastoma amma duk wanda ya abu ya biya da abu ya da ne to har yanzu imanin da yana aiki kuma wannan sun ji ne dan adamtaka shi ka za ga ana ba da shawara wanda yake zunubi mun aboki ne da kai canja wanda yake jinka wannan abu shi sa da wancan da ya kashe mutum da sayin da sarari ya zo ya kama a wancan ɗaya malamin ya ce mara cewa da wuri Allah zai karbi tuban ka wai zai shiga man ya hulu bai naka wa bai na tauba ita ba wanda ya sa yace kawai shawara da zan baka in ka tuba bangaren kun ga shawara da ba shi kenan saboda wasu suna nan su wayan da ke da bayan gaje na ana cutar da kai wajen jefa kai da jibi suna nan in dai ba raba ka kai da tuba to ana jira to sai ga canja environment yana taimaka wa mutum ya dora akan nagarta in ya duba ba kwa gani da yawa wasu wanda ake kaiwa jihar sai habilitation din nan yaro zai ji biyu ba na ta zuwa ana sha'awarsa amma in ya dawo ta ji biyu yana kowa ji abokan su zai koma ba shi ne illa ai to masu jima da sanin ya kamata a kan wannan ma wani zai ke canza ruwa kawai dan ɗanka ya zama mutum domin wannan din da suke tare suna nan abubuwan da dan bodi yake faɗa ke da sai da yake abubuwan da suke tasawa mutane su zama mutum ya zama mutumin kirki sai to mujalala ta salihin da zama da mutanen kirki karatu alqur'ani sallar dare mujalala ta salihin zama da mutanen kirki dole sai an duba su waye dan kana yana da nagarta abokansa suna nan ai ana jita shi da waɗanda suka san me suke yayi suna duba abokan abokan ƴaƴan wani mutum ya bani ya bani sha'awa kwanaki da ya zo ya dame ni ba wannan dalilin ya sa na ce wa mu ba ma iya gyara yanzu mun dakatar da iwar ɗalibai sai ya zo ya kira shi je ce mana sai mu dan Allah ka ɗau yara ki kan san me yasa ne ke so ka ɗauki yaro da ya gaza a gari da jahu an tabu wannan a dole zan ce saboda haka yake dana shi zan zai rana kuma yana da kokari yana gane karatu sosai yana da tadiki a karatu kuma yana rike karatu sai ce mu in yanzu dana bai da wani aboki a duniya kawai yake ko ina tare da yawo yake kuma shi wancan dan balli na ga ne ke yace to zo da haka in ka zaga mutum gansa karatun nan suna tare shi ne alfarmar da nake so a yi idan shi ma zai tafi makaranta yace na je na samu babansa yace tun da zama ya haɗa mu ba zan iya raba rana da naka ba muna tare yace kuma ba wani abu ke daban ba kawai yawo ne daban yace to abin da nake so dan Allah ka sa yaran a makarantar da wannan yaran kuma ba wai ne bukata ba ka in ka yi dalilan sai to hakan kuma aka ana yin haka shi kenan an rage lokacin banne za a zo an yi karatun za a tafi da yawan da zan ba makaranta sai a yi shi kenan kuma ka san waye ke yawo da ɗanka ka sani ɗaya daga cikin malaman garin nan wata ran na taɓa zuwa kafin ma ibin ziyarar cikin ma jabar na da rai Allah ya ji ɗan sannan ni sai na je gidan ko aran littafi ne ko kuma a rajin ne a lokacin sai na ji so da hakan na zuwa sai baban ke ke girman da komai abu alaka ce ta hada mu ta karatu amma ga wasu ke da mu saboda haka kawai sai na tura yanzu sai baban ke leko yana fitowa da ya fito muka gaisa na gaishe sai ya koma da ya koma a jikin bai sai shi babban ɗansa ba hidimar wanda da yi wani wanda da gina yi hidima a yi gobe ka za ka za ka za sai ki to abin da da girma ga babban bari sai ki ci gaba da mu'amala ne kawai shi kenan yace wallahi sai ba wani lokaci mana hira na mara da lokacin miji wannan hira ne yace da inda ya fito ya gamsu ya kalle kai gaba kai marba in ya koma gida yace da gayo ba kai bai yace kuma ta zauna wani ne wani ne karka sanin su ai ce mu'amala da ƴaƴanka in ba ka za ka sa wa ƴaƴanka fararen kaya wani suna goga musu kenan kawai fararen kaya an za an samu bilis ko barazon an wanke ki ko haihu ya yi san amma kana fitowa wani goga man manja ko ko kwata shi kenan Allah ya kiyaye babu ma ya kullu za a zama zamban ba da zambin shi ne ana da sana Abu Ya'la ana da sana Abdul A'la bin Ahmad an-Narsiyu قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي ما لم ينسى أبويا على كاهب المسند يا كرم تدري shi kuma ya ji daga malaminsa Abdullah Ala ibn Hammad an-Narsini shi ma daga malamin sa Hammad bin Salam shi kuma daga Isa malamin sa Isa bin Abdullah bin Abi Talha shi ma daga malamin sa Abdurrahman bin Abi Amra shi ma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi yanzu annabi da yake ruwaya hadisi ne kudisi daga annabi shi ma ya haki an rabi da azza wajal shi abin da ya rawaito yake yi kaiwa daga ubangijinsa da girma da buwaya kare ni idan annaba abi zamban idan bawa na yi wani zunubi fa kare yake ai rabbi ai ma'ana ya yake ya rabbi ya rabbi min zambi ya Allah ka gafarta min zunubaina fa kare Allah azza wa jalla sai Allah da girma da buwaya ya ce annaba abi zamban bawa na yi zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru zamba kuma ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bi dhanb kuma duk da haka yi zunubin sun ma'ada abin nufi bayan ya mutu zunubin ya kuma zuwa ya kuma wani zunubin sun ma'ada ya kuma koma ba azunabi ya kuma wani zunubin fa qala inni ayraddi ya Allah izin zambi ka zama zamin zunubaina fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya rawa jin zanki ya ce aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yakiru zamba bawa na yayi zunubi amma dan ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunuban ne wa yakhudhu bi dhanbi yanzu ai ai akudu a kanan ma'ana da Allah ya yabe masa zunubin shi ne akudu ai ya zuru da zambi sai Allah ya gafarta masa sai Allah ya ce man ma ji da bakar da falsu laka tafi kai abin da kake so na gafarta ma shi ne malamin suka ce ba wai ba na nufin da kake ta tsiya ba a ana so a nuna ba fadin yalwar wato gafara Allah madaukakin sarki cewa in dai zaka rika istighfari to Allah madaukakin sarki ba zai bar ba zai kyale ka da zunubi ba babu da istighfari ne yanzu lo babu da yake magana akan istighfari yayin da mutum yake cikin zunubi ko yayin da yake zunubi قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا يحيى بن عبيد عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن واقد عن أبي بن سيرة قال shi malamin ibn sun ya ce malamin sa imam sahibul musnad abu ya'la ya karanta shi shi kuma daga malamin sa yahya ibn abdul hamid shi kuma daga malamin sa shi abdul hamid al-himmani shi kuma daga malamin sa usman bin waqid shi kuma daga malamin sa abu nusaira قال إن لقيت مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا أجد بلغا باوا باوا الذي لا بكر يأنت فقلت في نفسي سميت من ابي بكر كيان shin kai a matsayin ka na yaron gidan da yana abubakar ka taɓa jin wani abu daga bakinsa kale na abu da kwarai kuwa yake jamilu abubakar radiyallahu anhu ya kudu na ji sai na abubakar yana cewa kale rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma a kara man istighfara in dindin mun istighfar ba ya tojewa ne tojewa mutum ya dora ya ci gaba da dindin kawai wani kamar da ake ba wa wasu wai ga tarin zuri shi abin da ake ba su wuri ne za a ce in ba ka laifi ma wai ladan da yake sai zama kai da sunan malita yana da kai ba yana da bara yana luwadi yana jira yana duk wani barna da Allah ya hana din ka zama da yana da gatarin zuri shi wannan gatarin in ba a zuri sun yi ladan kuma da sunan addini wallahi Yanzu za a ga wasu an tashi wa gabanni suna tattaye don za a gaya ma ka je ka tashi kuɗin lokal da litan lokal gamban gaba ɗaya. Ko ta da kawai sai ka zo ba ka wani abu ce a jami'in yankin duk Allah ne ya ce ma. Ka ji ba duk kuɗin mutanen jihar su miliyan kaza a jami'in ya ba ki wani wuri ya ce gaba ɗaya Allah ne ya ce ma. To shi za wasu za ku gabata jin nauyin cin dukiyar mutane. domin suna da irin wanda suke wasu fatawa irin waɗannan. Rujeji ma a kan ramani karfara wai na da biliyo mai saba'i na mara ko da tausayi zai ta ya koma cikin wannan girbin sosai gama kun ga hadisin yana da rauni domin wannan zai ba mutum ko bacewa tun da Allah yana ta gabara inda shi ne wanda ya zo yana zunubi ka san san da Allah zai dauran ka an yadda Allah kofar da tuba kullum abu da ne amma yau ke za a dauran ka yayin da ka tuba ka koma ko yayin da yayin da ka tuba ko yayin da ka koma ba ka sani ba to za ki takazantsan da abin da ya shafi wato janibin Allah ba babu ma ya kulu maniki ne da zarabar misali babu da zai magana akan abin da mutum zai faɗa wanda aka jaraba wato da zaraba lisani da kai hali akwai wanda za ku ga wato hajjarsu bai da daɗi irin masu wannan kai hali za ga wato komai ba da shi قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوس عن ابي اسحاق عن ابي المغيره قال قال حذيفه رضي الله عنه شيخ مالك ابن السني يتي مالك ابو عبد الرحمن ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Qutayba ibn Sa'id shi kuma daga malamin sa Abu al-Ahwas shi kuma daga malamin sa Abu Ishaq shi kuma daga Abu Mugira malamin sa kale yace kana Hudayfa radiyallahu anhu Hudayfa Allah ya tsara masa ya dawo shi shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zarba litani na kai wa annabi alaihi salatu wassalam ƙara sai kun hanje na wani abun da ya faɗa kuma ya dami fa kana bi da aina an da minan istighfar sai annabi ya ce ina kaba istighfar dami ya harbi din da kana damewa ai ce ina kaba istighfar wa inni la astaghfirullah azza wa jalla fi kulli yawmin bi atabara yace ni ma da kaga ni kullum sai na yi istighfar sau dari a rana kullum shi za a wani gani ne littafi watakila a ƙarshen istighfar ko wasu fa'idodin bulo da ya kawo bi aka fa'idatin fil istighfar sai da ka fa'idodi ɗai da mutum yake samu in yana istighfar littafi ne guda ɗaya haka mai kyau malamai suke abu ne yana da kyau kwarai da gaske to wataƙila mun gama istighfar ko goma ne mu biya da gaske to sai wuce a mulki da ta gulla a jojen lafi kulli yawmin bi aka marrati ina neman gafara a kowace rana sau ɗari babu littafin min al-istighfar babu da yake magana akan wato yawai da yin istighfar yawai dawa a yawai da kana zaune yanzu kafin ka tashi kayi hamsin kayi ɗari kayi ɗari da hamsin قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن خالد بن عبد الله بن حسين عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيء ما لم يقبل السنه كيف ما لم ابو يعلى يا garanto da shi kuma ya biyo daga malamin sa Abu Nasirin At-Tamma kaga da sana'a ta ne da dabino shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Abdul Aziz shi ma daga malamin sa Isma'il bin Ubaydillah shi ma daga malamin sa Khalid bin Abdullah bin Husayn shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kale yace ma ra'aytu ahadan ban taba ganin wani ba ba'da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzo jira da muka Allah tabbata gare aksara wanda yake yawaita an ya kula yana yawaita cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi wato astaghfirullah wa atubu ilayhi ban taba ganin wani wanda bayan Annabi alaihi salatu wa salam ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake yawaita fadin wannan kalmar fiye da Annabi shi ne bai da zanabin kuma shi ko kowa yi na eh wannan ba akwai daga cikin alwa din wannan yana ciki kafin mu gama za mu ji wasu da yawa astaghfirullah wa atubu ilayhi yana ciki banda shi akwai wasu za mu biya astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah kadai ma ita ma haka to me taba jin wanda yake yawan sayi ba fiye da manzo kira da mun Allah tabbata gare shi na ka daga mun takarda eh to lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukaka ke sarki ya yaje mana kamar yadda muka faɗa cikin babukan ma da za mu shiga wasu gaba ɗin kusan duk yawanci istighfar kuma akwai nau'o'in da da yawa da za a kawo wannan nau'o'in ne ake so ko istighfar daga daji nan asuba ko ka ɗauka nau'i ko kuma za mu ji sauran ko ka rika adawa in kai wannan kai wannan kai wannan duk in kai yi biyayya an gane abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya ba mu cikin sarki da yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa mara kuka musulmi mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ƴaƴan mu da ƴan uwa da suka kauta hanya Allah ka shirya mu da su Allah ka dora ka hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da ko mun zama ɗaukaka masu neman aiki da sana'a da admission Allah ka agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل Thank you.